وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 21 ga watan rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1445 muna kuma biyar ga watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumet allah ya kara mashi lafiya da imani a ci gaba da karatun da muke a cikin addurusul muhimma li'ammatil umma tare da cewa kusan sati uku mun fita daga cikin littafin muna karanta sharhin da ya kawo ko littafin ya bukata na shuruɗu la ilaha illallah mun karanta sharaɗi na farko har zuwa sharaɗi na biyar wanda muka yi masu sa a wancan satin wacce ta shafi almahabba almunafiyatu lil bughdi lalle sai an samu kauna sanan la ilaha illallah take tasiri wannan kauna shine duk wanda ya cika rukunin la ilaha illallah kama daga shi ubangiji subhanahu wata'ala da annabin sallallahu alaihi wasallam da sauran masu imani dole sai ka nuna musu kauna ka kaunace su sannan la ilaha illallah za ta zama tunka daidai sannan duk wanda ya koce ya saba daga kan wannan sharadin na la ilaha illallah ko dai ya ki abin da la ilaha illallah ta karantar ko ya ki bin karantarwar manzon Allah ko ya ki bin umarnin alqur'ani dole ne sai ka nuna masa kiyayya da kyama wannan ko yana raye wannan ko yana amince dole akwai kiyayya da gallazawa kiyayyar da gallazawa Allah ya shar'anta ta ne saboda hakan yakan zamanto sanadiyar wani ya fahimci ina la ilaha illallah ta sadaba daga tsinuwar da aka yi wa banu isra'ila shine za ka ga mutum ya tafka sabo saban da ya kai shirka tsafi dago sihiri karya dokoki na ubangiji a zahiri kan gare wa manzanni wata rana ma annabin za ka kashe kuma su zo su ci gaba da tafawa da yadda kashe annabi din kaga babu wannan kiyaye sai Allah madaukakin sarki ba mu labari ya tsine musu albarka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu duk mummunan aiki da suka aikata ba sa wa juna kiyayya akan shi ba sa wa juna kiyama akan shi so shi yasa la ilaha illallah tana wajabta maka suwaye kamata ka nuna wa kauna ta zahiri kuma har zuci kauna ake nufi suwaye kuma je ya fuskanta a zuciyarka kana da kiyayya kuma a zahiri kiyayya ta tsakaninka da shi akwai kuma da kake mu'amalar da shi da irin abin da ya mu'amalance ka zama ya hada amma ya san tsarinka daban tsarin shi daban kawai ana zamantakewa ne don zamantakewa ta zama zamantakewa amma ba a sa shi a zuciya a bahi gurbi Allah ba mu ikon kiyaye ba sharadi na shida wanda sai da shi la ilaha illallah take cika shine ma da yace a shartu sadis al-inqiyadu lima dallat alayhi al-munafi litarki zalika a samu al-inqiyad shine kawai bi in dai Allah ya faɗa kawai bi za kai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bi za ai almunafi li tark wanda zai kore maka watsi duk umarnin da Allah ya baka kawai so ake a ga tar ka bi wannan umarnin ana cewa qala Allah an gama qala rasul an gama kada a ce maka ga wani nasi ka ce to ai ya kamata a bincika ba wanda ya ci karo da shi to dama wani ne mataki na girman kai ka gaya mutum ayar qur'ani sai ke bukatar sai ya mata tawili ka gaya mutum hadisi manzo Allah ce to ai ya inganta ko bai inganta ba ko kuma da ka gaya mutum hujja ce to ai bai inganta ba hadisi ne ra'ifi kuma da na gano ra'ifi ne babu inda yaji a duniya ya gano hadisi ne ra'ifi amma saboda ba zai aiki da shi ba zai ce maka hadisi ne ra'ifi to ba a samun la ilaha illallah ta ma aiki sai lalle dodar an ganka kana bibiyar Allah kana bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai da malayin kawo a kan nan yake akwai aya ta farko da take cikin suratul zumar aya ta hamsin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu ku juya ku tuba zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku mai kauya zuwa gare shi wannan ayar anibu tuba take da bukata bayan ta tuba kai komai sai aka ce aslimu lahu kuma ka masa wuya ashe kenan miƙa wuya yana daga cikin shuru na la ilaha illallah shi ne ke fassara maka al-inqiyas ita kuma ayar bayan ta yi kira ne ga masu imani ya ayyuhal ladina amanu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sai ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ta gaya wa bayina allazina asrafu ala anfusihim wanda suka wa kansu ta'addanci da ayyukan sabo saban ya wuce iyaka sun yi shirka sun yi sata sun yi kwace babu wani irin zunubi da ba su aikata ba barnar ta wuce gona da iri sai ta gaya musu la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda rai ga rahamar ubangiji duk inda zunubinka ya kai da girma in dai baka mutu ba to karka fidda wa Allah madaukakin sarki rai akan wani abin da ka aikata ina ji ko a hudu ba mun ambata cikin hadisan banu Isra'ila wanda ya kashe mutum 99 wani mai ibada ya ce mashi ba za ba zai gafarta mashi ba ya ba zai 100 cikin tarbi guda ya sake koma ya tambayi wani idan na tuba Allah madaukakin sarki zai yafe mun ya ka ba wanda ya shiga tsakaninka da Allah madaukakin sarki in ka tuba Allah zai yafe maka ga ma shawara akan yadda za ka tuba din kuma Allah madaukakin sarki ya ba da labarin ya turo mala'ikun rahama sun ɗauki ran shi kuma ya shiga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan duk yadda zunubi ke da girma la taqnabu na rahmatillah in aka samu labarin wanda suka yi ta'addanci suka nuna kiyayya kwarar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji ne babban laifin da za a yi wani al'umar in ka ɗauke shirka ga Allah mutane sun nuna wa manzon Allah tsananar kiyayya da gaba a gaban shi sun ma ɗauki takofi sun yaƙe shi sun ma mai rauni da kansa ya dafa rauninsa jini na zuba a jikin shi yana cewa kaifa yuflihu qauman shajjau nabiyahum ko shajju nabiyahum yaya mutanen da suka wa annabin su rauni za su sa rai za su samu rahama a wajen ubangiji sai Allah madaukakin sarki ya ce masa laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun baka da hannu a ciki laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim in Allah ya ga dama zai karbi tuban su aw yu'adhibahum ko Allah ya azabtar da su fa innahum zalimun tabbas dai azzalimai ne abinda suka ma na yaƙarka da hana ka isar da da'awa da yaƙarka da ma rauni wannan zalunci ne shirka ce barna amma cewa Allah ba zai musu gafara ba wani a hannun Ubangiji sai ga su ɗaiɗaikun waɗanda suka yi raunin suka yi ta'addanci a wannan yakin Allah maɗaukakin sarki ya azurta waɗansu da tuba waɗansu kuma an karɓi rayuwarsu tun a wannan yakin an azabtar da su wasu a bayan wannan yakin kuma Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da su shi yasa ya raba yake laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun da aka duk girman zunubin da za ka aikata sai ce la ta tsana min rahmatullahi inna Allah ya rufiru zunuba jami'a lalle Allah yana gafarta dukkanin zunuban da dan adam ya aikata inda matsalar take shine kawai karka bari rana ta fito ta yamma karka bari ka kai gargara karka bari sai kun yi arba da mala'ikun daukan mutuwa daukan rai ka ce zaka tuba a wannan uzuri ya yanke maka kada sai dabba ta fito ta rabe waɗannan sune ƴan wuta waɗannan sune ƴan aljanna ka ce za ka tuba waɗannan ba tuba za su ba in dujal ya fito magana tuba ta ƙare alamatu sa'atul kubra sune idan sun bayyana ba magana tuba amma in ba su tuba ba su ba dan adam yana da damar da zai tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah yana karɓar tubar bawa matsawar bai kai gargarar mutuwa ba ya ga mala'iku babu sauran mu'amala tsakaninsa da mutanen duniya ta a wannan gurin don ka ce ka tuba Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi tubanka ba ya sa ga maka inna Allah ya gafiru zunuba jami'a inna hu huwa da gafurun rahim sai ba wa kansa siffa guda biyu wadda ita ce duk ɗan adam ya fi neman ta a duniya al-ghafur mai yafewa duk abin da aka yi Allah na iya kau da kai a kan shi ar-rahim mai jin tausayi waɗannan siffofin guda biyu inda babu su ga Ubangijinmu da kowa ya bani in duk abin da aka yi taku-taku sai an bi sai an tona ba wanda zai tsira lalaka duba wani ma'aikacin gwamnati da ake gaya maka mai gaskiya ne mai taka tsantsan a ce maka ga auditors sun sindira a ma'aikata in aka ce za su zo ran litinin ba maki tun juma'a yana office ana ta gyare-gyare kar a samu baraka saboda dan wannan dan adam ne fa zai zo bincika kuma duk abin da ya gani in baka tare jawabi biya za ka yi to Allah madaukakin sarki yace yana da littafin da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahfaha amma sai yace duk da haka idan an jira na alkiyama akwai laifukan da ba wanda zai taba sani a duniya an yi wani tsakanin kai da shi ne kawai zai nuna maka ka san wannan eh na sani to ya za a yi sai ai dama a sanne na rufe ko akwai wanda ya sani babu wanda ya sani to anan ma an rufe din wannan siffa ta gafara tana da dadi a duniya tana da kuma daɗi a lahira kuma ar-rahim ni ne mai jin kai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan jin kan ubangijin mu ba ba wanda aikin sa da aikin shi zai ba shi damar ya aljanna ko labarin aljanna ake baka kai ka san wallahi akwai wahala kaga da aikin da kake magwalci tun daga lokacin da ka fara har zuwa shekara 35 kaga irin abin da ka mallaka da abin da gwamnati ta baka tsawon shekara 35 din wani irin gida ka gida da shi wani irin tufafi ka sa wani irin jin daɗi kai kwamfayar da ƙofar gidanka a aljanna sa wani shekara talatin da biyar ɗin ba wata ƙilgonar ce ta fi wurin raka ba Allah bai fi wurin raka ba a wani shekara talatin da biyar ɗin duk wanda ya shekara talatin da biyar na aikin gwamnati da yawa gwamnati ce ta more su ba Allah ba tunda in ya fito ofis ya zauna a kan benci kawai cike cike ne tura nan kai nan yana gumi yana overtime wani lokacin su kai gani ana can lissafi nawa ne suke fitowa sallar azhar a jam'i nawa ne suke fitowa la'asar a cikin jam'i nawa ne suke yin magariba ba akan hanya ba nawa ne in sun zo gida suke fitowa a yi sallar isha da hi nawa ne ake sallar asubahi da su sannan suka karanta qur'ani a office to tsawon wannan shekara 35 din da aikin gwamnati ne nawa ne na Allah to me mallaka to ka kalli wannan aljannar kalli a wannan gwamnatin me ka mallaka sai ka kwatanta to nawa ka warewa Allah a wannan lokacin wani irin gida kake tsammani inda daidai za a yi lissafin duniya irin ginin da gida ka gina a gwamnati to da irin sai kamata a gida ma a gidan aljanna amma sai Allah madaukakin sarki ce zai shigar da rahamashi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda mutum zai rata yayin jallabiyar shi ka je masallacin sallah asuba ka dawo ka dan rata yayin jallabiyar ka ko yadda dorina da ake ratayewa saboda yara masu dan kinji a duniya yace yafi duniya da abin da ke cikin ta akwai inuwa a gidan aljanna idan za a ba mutum ingarman doki su kuwa zai ta shekara guda bai kure mata gudu ba to da Allah ta ina hasken rana zai ga harko suwar ba su inda za ta ga hasken rana saboda su kuwar mai doki shekara guda za a yi ba a ƙara inuwa gudu ba ni ko ina ga in ka samu ingarman doki daga farkon garin nan zuwa ƙarshen garin nan banna ji za a wuni bai ƙare ki ba ko? Minti biyar ya yawa ko? Inda aka samu ingarman doki. to amma aka ce za a yi shekara guda duk a cikin inuwa da ya kalla wani irin aiki kai in ba rahamar ta ubangiji za a baka ba wannan kuma wace maka akwai ayan itace akwai abinci akwai gadaji akwai yara masu hidima wildanun mukhalladuna akwai kayayyakin da za a ke baka ruwan da zaka sha shayi da shi daban kofin wanda zaka sha madara da shi daban jog din da za a dauko daban wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wala yunzafun ana baka labarin giyar da an ce ba ta sa ciwon kai ba ta sa ka hajijiya ba ɗaci kuma ga kofunan na alfarma kalli irin wannan kofuna ɗin da ake baka labari kuma aka ce maka akwai waɗansu mata a cikin gidan aljanna kalle da kake aure a duniya duk dangin kowa ya yi gumi amma aka ce su wannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce saboda tsabar kyau da Allah ya musu daga wajenta kana ganin cikinta daga cikinta kana ganin wajenta waye da har yau duniya take so ta yi ka daga ta kake kallon cikinta da bayanta lokaci guda ɗaya to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata in ka kalle ta har fargonta kake gani saboda tsabar ja da kyau so nawa zaka bada sadaki a baka ita a gidan aljanna kuma wato wani lokacin kana da samun auren ka ai hada ido da saurayi gani wala abin tausayi wani yare ne da baya ganewa Allah madaukakin sarki ya samu dace so aka ce ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba Allah kaɗai san iya adadin da za a baka kuma Allah ya siffanta su da cewa kawai ba a tarafa ƴan matan a tsarin su na budare suke wasu malaman suka ce shekara talatin da uku ina lokacin da mace take cika duk inda mace ta kamata cika a wannan shekarun take cikarta ita ba yarinya ba ita ba tsohuwa ba masalar ce shekara talatin da uku kuma kirjin su kirjin yan mata kuma tsam suke haka Allah madaukakin sarki ya ba su labari fihinna qasiratu barfi lam yatmisuhunna insun wala jan wa insun qablahum wala jan ko aljani ko dan adam wani bai taba shafar su ba kai aka ajiye ma kuma babu wahala irin ta duniya da kai an sha wahala da ihu da cizo babu lafiya kalau to za ka ajiye a baka wani in ba rahamar ubangiji ba kuma ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba ba kwana uku ba za a zo a gaya maka wannan ni'imar da aka yi maka har abada ba za a janye ta ba ya sace innahu huwal ghafurur rahim to ya zaka kubuta daga wancan zunubin ka samu wannan alfarmar da ake gaya ma sai ce wa anibu ila rabbikum to ku koma zuwa ga ubangijin wa aslimu lahu anibu zuciyar ta zamanto tana tare da Allah aslimu lahu gabanku da zamanto suna tare da Allah madaukakin sarki zuciya ta karba gabai ta aikata shi yasa kenan sharadin la ilaha illallah ba ta aiki har sai ka sallama wa Allah madaukakin sarki me ake nufi in Allah ya faɗa ka ji baja in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa baja yasa aka ce shi Umar dan Khattabi daga cikin siffar da ya tserewa da yawa cikin sahabbai waqafun inda kitabillahi inda an karanta littafin Allah bai tsallakewa ɗaya daga cikin sahabbai dan uwansa ya zo daga ƙauye yace da Allah ina so na ji an ce kai kana da fada a wajen sarkin musulmi yace kwarai da gaske yace gobe za ka je mu je da ni yace ba matsala kai ka sa akwai ƴan uwantaka ta musulunci abinda nake da akwai bara'an nuna wa dan uwa ni ma na isa da shi ko kai yanzu kuna ɗasawa da ciyaman abokin kai sai da Allah kai ne wajen ciyaman na dan sai mutumin kai kana kafafa za ka ɗauke shi ka nuna masa cewa ni fa ina da matsayi da kai wajen Umar dan Khattabi yana zuwa sai ya Umar halin su na ƴan ƙauye ya ga Umar bakar magana Umar dan Khattabi yana miƙewa na an ce he dan ma bai masa wari barantana kai da kake karkashin su a matsayin talaka yana miƙiya sai wani ce masa khubil afwa wa amur bil urfi wa a'rif anil jahilin yake Allah ya ce ku rika yin afuwa wa amur bil urf kuke yin abin da ya dace wa a'rif anil jahilin ku rika kauda kai ga jahilai sai ce wannan dan uwan na yana cikin jahilai daga kauye ya zo shi Umar Haida ya zauna to me zai bayan an ce masa khudul afwa an ce masa wa amur bil urf wa a'rif anil jahilin in yi tsallaka ya saurari ubangiji ko bai saurara ba kawai sai ya dawo kan kujera sai ya zauna ya ce an gama kuma har abada wannan matsalar ba za a sake koma mata ba amma yanzu mu dan Allah sau nawa ne za a yi matsala a ce kai hakuri Allah ce kaza ce yanzu da ka zo cuta ta ba wai sai ya maka tawili wai ayar he da ka zo cuta ta zana Allah saukar da ayar wai ce maka ayar tun tana nan kara 1445 tana nan ba yanzu bane da za a cuce ka wani ko tattara suke da matarsa in ya kawo aya ba ta yadda ba wallahi in ya kawo hadisi ba za ta yadda ba duk ku tambayi malamin islamiyya in yana sulhu wala duk ayar da ta yi mai gidan ya gaya mata ita za a gaya amma ba ta yadda ba ai mijinta ne ya gaya mata shi ne gida in ta gaya mata ya tsere ni ne to so ake in matar ta gaya ma ka ɗauka in ka gaya wa matar ka ɗauka shi ne wa asali mula inda an cewa mutum Allah kawai ya bi an cewa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi mun karanta kisar Umar dan Khattabi ai da Abu Musa al-Ash'ari gidansa ya zo bubbuga ya nemi sallama ta uku iso sa uku Umar bai ba izini ba sai kuma sai ya ce Umar ya fito ya ce aka baka buga min gida in fito a ce ka bar gida ya ce ai manzon Allah ne ya ce in nemi izini sau uku ba a ba mu izini ba mu juya kaga shi yanzu aikin da yi umarni ne da umarnin manzon Allah bai ci gaba da tsayawa kai an fito an same shi to mai zon in ya buga kwam kwam kwam kwam kwam kwam kwam kwam kwam sai kira yaro da Allah jakanan gidan ka ce ana sallama bayan ya yi sa uku fa ya yi sallama kuma ya tura maka yaro gida shi ana sallama in yaron ya zo ta an ce bacci ya kawo ya kamo yaron da Allah ko ma ka ce da Allah wannan mutumin ne ya zo ana sallama duka wannan dokokin ya tsallaka su fa Abu Musa Lashari da sai ga bai kamata a tsallaka dokar ubangiji ba a tsallaka dokar manzon Allah sai ya bar gidan Umar dan Khattabi sai ya fito yace ya zaka mun sallama ka juya yace amma Allah ya ga mana yace to tabbatar mun manzon Allah ya faɗa aka je majalisar mutanen Madina suka ce ga dan yaro da baka shaida Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya karantar kuma ga inda muka je ga inda aka yi sallama ga inda manzon Allah ya juya mai gida yake to manzon Allah kai hakuri yace daga sallama ta farko da ta biyu da ta uku yace wallahi duka na ji ina so ne dai ka rika cewa amincin Allah da rahamar shi da albarka ta tabbata a kan wannan gidan da za ka yi sau dubu ba zan ansa ba saboda ina buƙatar addu'ar ka sau dubu ta shiga cikin gidana wannan ya nuna cewa kenan idan kai sallama sau uku mai gida ya girmi sisi baka da ikon da zaka ci gaba da takura mashi kuma zai ansa a zuciyarsa fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sallallahu ya amsa amma da hiko ce ba za a baka dama kai ba kuma kai karka tsallaka so waɗannan abubuwan da muke kallo su ne rayuwar kuma su ne la ilaha illallah in dai an ce ma Allah kawai ka karba an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karba ba ka da faduwa a cikin ta wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adabu baghtatan wa antum la tash'urun ku bi dokon ubangiji kafin azaba ta zo muku kafin ku ankara ta inda ba ku tsammani shi yasa shi Allah idan an mai taurin kai tun a duniya yana iya ladabtar da mutum Allah ba mu ikon bi aya ta gaba da take nuna ana bin Allah madaukakin sarki kuma shine imani sai ya faɗa cikin suratul nisa'i aya ta 125 yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa واتخذ الله ابراهيم خليلا الله ce wa man ahsanu dinan waye yafi addini nagartacce ne kyau waye yafi kyau addini ai mun buce kasan matakan musulunci a karatun al-arba'un an-nawawiyya ko akhbiri anil islami anil imani anil ihsani to a ihsan din ma aka ce man ahsanu waye addinin sa yafi kololuwar nagarta da kyau mimman aslama wajhahu lillahi sama da wanda ya meka wa Allah wuyan shi duk inda Allah ya juya hinan ke juyawa duk abin da Allah ya faɗa yana yi mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin yana kuma mai kyautata addini a gare shi wa taba'a millata ibrahim hanifa kuma ya bi tarkin annabi ibrahim tafarkin annabi ibrahim shine tafarkin tauhidi yana daga cikin abin da ya fita zakka da shi cikin annabawa faɗa da mushrikai fito na fito da jayayya yayi da masu bautar rana yayi da masu bautar wata yayi da masu bautar taurari yayi da masu bautar gumaka ba wanda ba su yi da shi ba falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilina falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين wannan nuna cewa dukkanin abubuwan bauta da shirka da aka yi sai da ya faɗa da su ɗaya bayan ɗaya a zamanin shi to duk wanda yake so ya yi addini nagartacce Allah ya karɓa masa ya bi irin tsarin tauhidin annabi Ibrahim Allah ka ɗora mu akan shi Allah ka yadda da mu wa taba amilata Ibrahim hanifa sai ce wa takhadha Allahu Ibrahim khalila Allah madaukakin sarki ya rage annabi Ibrahim a matsayin khalil cikin annabawa yayi ma Allah kusan aikin da ba wani annabin da ya ba Allah cikin shi yasa Allah ya bashi kololuwar kauna da yake ba ma dan adam ita ce kullu sun ce duk matakan soyayya daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ita ce kullu a kololuwa daga al-mahabba zuwa al-kulla mataki takwas ne to kololuwar ta takwas din ita ce aka ba annabi Ibrahim alaihi salam ba wanda ya tarayya a cikin ta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a cikin hadisi ya ce inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila ni ma Allah ya maida ni badadin shi irin yadda ya maida annabi Ibrahim a matsayin badadin shi wannan yake nuna kenan cewa idan mutum yana so ya samu kololuwar matakin soyayya to yabi kololuwar karantarwar tauhidi irin na annabi ibrahim irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilmantar da al'ummar shi kurewarka a tauhidi kurewarka a yadda zaka samu soyayya ta Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa Allah madaukakin sarki yace addu'an da ya meka wuyan shi zuwa ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautata addini inda za mu kalli wannan fashar ɗin da shi da kowace akwai ihisani a jikinta kowace da ihisani nan ba aka ce wa huwa muhsin wa mai yuslim wajhahu ila Allah ka sallama gawa yace ga Allah shi kadai ila Allah sai ce wa huwa muhsin yana mai kyautata addinin shi zahiri da batini kwato kam Allah ya nemi yadda sa shi sai ce faqad istamsaka to wannan mutumin yayi ruko bil urwatil wuthqa da hanya ko igiya wacce take mafi aminci wadda babu yankewa a cikinta a yake nan mai wuya zuwa ga Allah tsarkake addini a gare shi wani ne yake baka garanti ka hau hanyar da zaka samu gidan aljanna Allah ka ba mu iko mai wuya gare ka bil uratul wuthqa mala yace ai la ilaha illallah yayi ruko da la ilaha illallah an samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yu'minu ahadukum dayan ku bai imani ba hatta ya kuna hawahu har sai duk abin da ransa yake so ta ba'al limaji to bihi ya dawo yana bin abin da na zo da shi wallahi duk yadda kake da dubara baka da imani har sai duk zuciyarka ta haƙura da abin da take so ta dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala duk muna da daidaikun bukatu a duniya amma ka ajiye duk abin da kake da bukata ya zamanto bibiya take ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da bukata in zaka kwanta ka tambaya manzon Allah ya kwanta ai kana so in ka zo kwanciya a ce da sigari ko da taba ko kai tsibbin shafada kan ka tefa din amma haka manzon Allah ya kwanta hakura da wannan tsarin kwanta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ai kana kalle da tura suke fituna a hotel kana kalle yadda suke fituna a cikin ruwa kana kalle da suke fitina a kan rerayi kana kalle da suke fitina a bakin kogi amma wannan din ya yi tsari da kamana da ɗan adam ya yi tsari da mutuntuka baranta na karantar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kowace mashi in ka higo cikin iyalanka a cikin gidanka ya za ka ma'amalanci iyalanka yi duk yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka kyautata musu ka mutunta musu abin da yake na sirri ka rufe ita ma ta rufe naka na sirrin a ta cikin gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mana ba sai da ya gaya mana wa za mu aura ya za mu aure ta menene haƙƙinta ya za mu zauna da ita in kai da ita ne a zamantakewar in ka ƙara mata kishiya ya za a yi in budurwa ce ya za a yi in zawara ce ya za a yi in za a yi rabon baki ya za a yi in za ka yi kyauta ya za ka yi in za ka yi adalci tsakaninsu ya za ka yi adalci tsakaninsu ba ba mun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba tsakanin ƴaƴanmu sai da manzo Allah ya gaya mana ya za a reni cikin ya za a karɓi haihuwar me za a fara gaya musu in sun zo duniya ya za a yi musu tahaniki a musu barbarar abin da za su tsotsa a bakinsu dabino ne ko wani abu mai zaƙi me ake so kunnensu ya fara ji wani irin suna ya kamata a sa musu me ya kamata musu na neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki dattin da yake jikinsa in an fidda ya za a yi da su mazan ya ake musu 'yan matan ya ake musu wani lokaci ne ake wa mutum ayyukan fitrarsa su cika ya zama to har lobarsa an fidda an yanke farce an yanke gashi an gyara masa duk inda yake da bukatar a gyara wannan fa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari da tambaya ba waɗannan duk mun yi shi ko ba mu yi shi ba ko malamai duka yadda suka bi mu ɗaya bayan ɗaya fa duk abin da manzon Allah ya faɗa sai da aka yi yasa ibn al-qayyim al-jawzi sai ware littafi ya rubuta ce tuhfatul mawdud bi hakamil mawlud ya ce wannan tukwiti ne zan wa masoyi da hukunce-hukuncen abin da aka haifa mashi da aka duwanda yake jiran haihuwa yana da bukatar ya karanta wannan littafin ya gaya aiki sannan da ake sa ma yaro suna ya ake sa masa suna suna mai daɗi mai ma'ana ake sa mashi ya ake sa sunan wata rana ake sa sunan wani lokaci ya kamata a sa sunan ran farko ko ran biyu ko ran uku ko ran bakwai ya kamata a sa sunan in namiji ne ya sunan ya kamata in mace ce ya sunan ya kamata wannan nuna mana cewa kenan rayuwar mu fato kan ba abin da manzon Allah ya bari fa ta yi magana to in ka ga wannan magana ta manzon Allah to duk abin da zaka yi sai ka dora akan ta manzon Allah lalle san zuciyarka ya zama to yana bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi yace hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wa hadha huwa tamamul inqiyadi wa ghayatihi ya ce wannan shine kololuwar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shine makurarsa ya zama to ko menene a bayan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama har yanzu ina faɗa matsalar da take damun mu kowa ya kare bukata kuma sai ce manzon Allah ya faɗa ba ma yi a rayuwar mu ba ma yi a mutuwar mu da yawan wallahi muna da munafurci idan haihuwa aka mana he mun gama biyan bukatun mu sai mu ce aka rabu kala da abin yake kaza da kaza sai ce to Allah mun tuba da Allah ya yafe mana kuma ta biyun mu haka zai ta uku haka zai ta hudun haka zai ta biyar din haka zai a rayuwar mu mun ki manzon Allah in muka zo auratayya mun ki manzon Allah in mun zo mutuwa min ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya gaya mana fa qul inna hayati qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wallahi da yanke yanken mu da sallace sallacen mu da rayuwar mu da mutuwar mu duk a hannun Allah suke kuma Allah ya tsara mana wallahi da aka gaya maka hayati din wani na nuna maka duk abin da ya faro tun daga zanen goyonka so ake ya zamanto amma abin da manzan Allah ya faɗa yasa ba ƙaramin arziki bane a haife ka gidan musulunci a haife ka a hannun waɗanda suke mutunta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan za su nema maka kariya shedan shedan ba zai cutar da kai ba in za ka girma a rene ka akan irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni idan za a aurar da kai ko za a aurar da ita a aurar da ita a tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a aure wallahi wannan ba karamin alfarma bane in ka zo mutuwar amma irin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutuwar manzon Allah karanta ta ake kuma so ake idan ka zo mutuwa waɗanda suke kusa da kai su taimake ka su taya ka kai mutuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tuna maka alkhairin ka su sa ka nemi gafara inda ya kamata a nemi gafara tun kafin gargara ta zo ta su sa maka a ranka kana san aljanna kana jin tsoron waɗansu kurakure da za ka yi ta koke-koke kana neman gafara kafin mala'ikan mutuwa ya zo maka wataƙila Allah ke maje ka ka cika da la ilaha illallah ko zuciyarka ta gamsu babu kuma ka sallama Allah kaɗai shi ne in ka mutum ya za a yi maka ya ya kamata a wanke ka ya ya kamata a yi maka likafani ya ya kamata a sallace ka wallahi hatta sallar nan ba da yawa mun jahilci manzon Allah su alaihi wasallam ya karantar da yadda ake yi a lokacin mutuwa mun ga ta to da Allah ya ce maka wa mamaki mutuwa ta ma ana so a yi ta ne a tsarin Allah Allah bai faɗe ta da wasa ba yana nufin kenan duk waɗanda kake wakilta kake musu alwalanci wajibi ne sai an musu irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wallahi ta ga wata na da haƙƙi akan mu ta yi wasiya ko ba ta yi wasiya ba kuma mafi haɗarin lokacin da gawa take da bukata kaga lokacin da za a zaye ranta da lokacin da za a sa ta cikin kabari wala wani ne fi komai haɗari a jikin duk mutumin da ya rayu ima ta ɗan iyaka inda yake ƙure malejin bala'in shi lokacin da ake ƙoƙarin zararen a lokacin haɗar da yake ƙure malejin bala'i yasa ake so mutanen arziki su zauna a kusa da mutumin da yake ƙoƙarin barin duniya Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi kyawawan aikinsa su biyo ya cika a kan shi in ya cika a samu mutanen arziki makutansansa su gyara shi su tsabtace shi su masa likafa ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an tahi mai sallah a mai sallah irin ta manzon Allah manzon Allah ya sallaci mutane daban-daban cikin sahabban shi a yi musu sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda za a samu mutum 40 waɗanda suka san wannan la ilaha illallah da muke karantawa suka santa da sharuɗanta in dai sun mahi sallah sun nemi Allah ka ba mu ceton shi Allah zai ba su ceton shi yana da buƙatar duk wata gawa a yi mata gawa a mata gada mutanen da suka tabbatar sun san Allah suna yi dan Allah wallahi suna wanda ya mutu yana da haƙƙi a kansa su tsaya a bayan su sallace shi su nema masa gafarar ubangiji shi in aka sa shi cikin kabari mafi haɗarin haɗuwarsa ita ce haɗuwarsa da mala'iku a duniya lokacin da za a bada haihuwar ka koda mala'iku sun zo baka san yadda aka yi ba mala'ika zai same ka tun kana kwana 120 ya maka umarni ya gaya maka ga rayuwarka ga mutuwarka ga arzikinka ga ajalinka amma baka san me aka yi ba amma ran da mala'ika zai same ka cikin kabarinka a ran nan ka san waye mala'ika ko mala'ika za ka gani yasa aka ce ana rufewa komai kar a yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbitu ba abin da mamaci yake bukata wallahi sama da wannan inda zaka sauke masa qur'ani qur'ani yana da daraja yana da lada amma amfanin kanka kai da kake karatun kanka zai dawo kai da kake karanta harufan ka kai kake samun ladanka amma hi mamacin me yake da bukata Allah ya masa waccan gafara da muka wuce a aya ta farko Allah ya masa rahama wadda muka yi bayanin aljanna wadda ba a samu sai da rahama da jin kan ubangiji to Allah masa wannan rahama din ubangiji ya bashi tabbacin ansa wannan tambaya din mun faɗa yanzu ba aka ce in za a mutum bincike a ofis bai iya bacci so wannan kuma mala'iku ne yanzu suka zo baka taba haduwa da su ba sai a wannan gurin kuma a gurin da ko juyi ba za ka yi ba kuma za su zo su tsaya a gaban ka su fara ce maka man rabbuka sai ka rasa ta ina za ka fara amsawa wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wannan kusan shine shatsarin da kowa da kowa zai yi tarayya a kan shi kuma kowa na da ɗaiɗaikun tambaya da shi ta shafa a karan kansa za ka don da ya karanta maka tambayar kabari ka haddace ka haddace banza wallahi imani kake da bukata da aiki tukuru da neman taimakon ubangijinka so ya za kuma a samu waɗannan shine mamatanka ko ƴan uwanka su taya ka lokacin da ake zuwa wannan tambayar Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu so mala'iku suna tambayar ka ana cewa Allah ka taimake shi Allah ka bashi damar amsawa Allah ka taimake shi Allah ka bashi damar amsawa so waɗanda ke ga in Allah ya taimake kai a rika jefa amsar bakinka a rika jefa amsar shine Allah da kansa yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah da kansa yace a daidai lokacin shike bada tabbaci wala ba wanda yake tabbatar da kai da kansa yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu kuma wa yake tabbatarwa alladhina amanu wannan la ilaha illa Allah da muke bayani kuke da imani to waɗanda suke da kyakkyawan la ilaha illallah sai Allah ce ga amsar da suke bukata ita ce alqawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah a rayuwar duniya Allah zai tsare ka a rayuwar lahira da wannan daga nan zaka fara Allah zai baka kariya sai ce wa yuzillu Allahu zalimina duk wani azzalimi mai shirka da kafirci da sabo Allah ba zai ba shi damar da zai amsa tambaya ba wallahi tun anan sai ya ta duka yasa to aka ce wannan mutuwar mu yi kokari ta zamanto irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka turo a cikin mu haihuwar shi akai a cikin mu ya girma a cikin mu yayi auratayya a cikin mu ya haifi ƴaƴa a cikin mu ya aurar da ƴaƴa a cikin mu aka mutu a gaban shi ya mutu a gaban sahabban shi duk abin da ake da bukata an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a ce duk waɗannan abubuwan da aka wa manzon Allah sun zama hoto ya kamata rayuwar mu gaba ɗaya mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matsalar mu shine duk wanda matsalar ta taso wallahi murɗe kunne yake in taron suna yazo matan mu sun iya bala'i in suka rufe ido suka dinga babatu suka dinga bala'i suka kima fara'a wala anan maza da suke karya mata sai a hankali idan ta san dama ga abin da take so ba za ta yi ba to za ta ɓata rai ku gane wannan za ta yi ta cunkunu duk abin da za ka yi ka tafi kikikiki ka kaɗan akuya ka kawo kaza ba ta yi ba he ka gamsu abin da take so ka ce to sai ga tayar miji kuma Allah ya ƙara buɗe Allah ya taimaka wai ka ba ta kofa a yi saban Allah to shine za ta baka murmuhi wannan murmuhin nata wallahi murmuhin kada ake ta ko murmuhin wani ne murmuhin kada ne a ruwa Allah wada bakin sarki rufa guda asiri la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an لما جئت به وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما mun kuma dai suratul nisa aya ta 65 Allah ya ce wallahi ba wanda zai yi imani kuma Allah ya ce fala wa rabbika na rantsi da ubangijinka an ce irin wannan rantsuwar sa uku Allah ya ta a cikin alqur'ani ya ce wa rabbika ko wa rabbi wa rabbuka sau uku Allah madaukakin sarki ya ambaci sunansa ya rantse da sunansa kwarara na arrabu ɗaya daga cikinsu akwai wannan ya ce na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su imani ba a da da yanzu a ta yi hakimuka har sai sun alƙalantar da kai fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya taso tsakaninsu wallahi ko rikici ne tsakanin aboki da aboki sai mun yarda manzon Allah yana da abin cewa a tsakaninsu kuma idan an kawo hadisi sun la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sai sun ji ba su da susar komai a kirjinsu cikin hukuncin da ka zartar wa yusallimu taslima su sallama maka iyaka sallamawa yasa masu imani ana cewa manzon Allah wallahi magana ta kare ba a ƙara daga ta daga wannan gurin kurun kus magana ta kare sai sharadi na bakwai na ƙarshe za mu karanta shi a gurguje na ga bakwai har da wajen 23 a sharɗin sabi alkabul yana a karɓi la'ilaha illallahu a rungume ta hannu bibbiyu almunafi lirrad wanda yake hana watsi da ita limaktabat hadhihi alkalima bi qalbihi wa lisanihi duk abin da wannan kalmar ta hukunta ka karba a zuci ka karba a harshe gaban ka so aikata Allah madaukakin sarki ya bamu labarin tun daga farkon annabi Nuh alaihi salam har zuwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin al'ummar da muke da izina a kanta Allah ba mu labari a kanta Allah ya ce a bara mala yace Allah ba mu labarin annabawa da al'ummar da suka gabata me ya faru shine ya ba mu labarin duk waɗanda suka karɓi la ilaha illallah sun wani ya lafiya ga waɗanda suka watsar da la ilaha illallah suka yi fada da ita Allah ya ba mu labari ya ɗauki fansa ya ladabtar da su kafin su bar duniya وانتقامه ممن ردها وأباها Allah ya nuna mana ya ɗauki izina duk wanda ya jefar da la ilaha illallah Allah ya ce na ɗauki fansa a kan shi wanda ya ce bai san la ilaha illallah ya yi faɗa da ita Allah ya ce sai da na magance shi ga daga cikin kamannin ayoyin da mala ya bada misali da su ya ce kamar faɗinsa inda yake cewa wa kazalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقبنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الله يتي كمر حكا موكا أيكا كافينكا كوبم آه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الله يتي كافينكا با وتا القرية دا موكا تورا مسو النبي كومي غرغدي إلا قاتل مترفوها face majiya daɗin cikinsa ahalul itaraf ahalul taraf ya sun faɗi ta san wato matsalar da'awa waɗanda Allah ya waga ta su ne matsalar ta yadda yake kowace al'umma haka yake a wani al'ummar in ka zo kana wa'azi a cikin talakawa ana sauraron ka amma kai ga cikin honorables kana bayani wallahi suna buga kalkuleta nawa ne za a sa musu kuɗin hutu kana bayani suna lissafin wa za su tura wa za su dawo da shi ba ita ce matsalar su ba in ka shiga cikin masu kuɗi masu kirgen miliyan miliyan kana ƙara Allah kana arba'una nawawi yana cewa bai nuna nawawi da ɗauka wani sabon iri ne fito wala bai san shi ba wannan maganar ba irin ta ba suke so kaga kaga da 'yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi da shugabanni da manya-manyan sojoji waɗannan su ne ahalun tara su ne masu isa stakeholders na kowace al'umma Allah ce tawo taba tura annabi ba face waɗannan kategorin na mutane sun faɗa inna wajadana aba'ana ala umma ai mun samu iyayen mu suna da tsari da addini idan rawa kuka zo an ji ran dan gidan malam wani ne wannan dan gidan waye da ya saba mana tun da dawo muke da malam wani da malam wani yace ba mu taba tura wani annabi ba face an kawo balance shi da wannan kalma illa qala mutrafuha inna wajadana aba'ana ala umma mun samu iyayenmu akan addini umma ana sana nufin addini wa inna ala atharihim muqtadun sai sai mu zamu bi sawun iyayenmu iyayenmu da kakanni zamu kwaikwaya wannan kalmar iyaye da kakanni su zamu bi an dade ana fadanta kuma ƙarya ake ba a bin iyaye da kakanni inda ana bin iyaye da kakanni duk fitinar da muke yanzu ba da ba za a yi ta ba waye bai san abin da iyayenmu da kakanninmu suka yi ba wani ina magana fa akan hakar addini ai mun yi magana abinda ake wa yaro na dawainiya ba addini bane ba abinda ake na biki ba addini bane ba abinda ake na mutuwa ba addini bane ba idan aka ce iyaye da kakanni za a biyo sai aka fara wa kabarurrukan da suke garin aka fara gina musu suminti yau aka fara lele su da suminti ina sumintin a wajen iyaye da kakanninmu to duk wanda ya ce maka yana da wata da'awa to tun a duniya sai Allah ya nuna ƙarya yake akan wannan da'awa na ya faɗa haka a baya duk wanda ya zo da wani abu na ƙarya to tun a duniya sai Allah nuna masa ƙarya yake idan ka ce iyaye da kakanni kake bi to a ɗauko auren ka mana a ina uban ka yanka wa budurwarsa kek a gurin biki saboda Allah a ina aka sa mata wannan rigar ta arna a ina suka yi free wedding picture a wani status din suka dora a wani haifin suka dora nan babu waje da na amana ala ummati saboda kan ana so a ture gaskiya da abuwa ake maka ai iyaye da kakanni in aka ga kuma wajen da za su saba Allah ya manta da iyayensu da kakanninsu yace to duk wani annabi haka aka gaya masa inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun sai annabawan su ce musu awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum yanzu ko da mun zo muku da abin da ya fi dacewa kan abin da kuka sami iyayenku da kakanninku kuna kan abin da iyayenku da kakanninku suke ka yanzu kana nufi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai fa abin da ya samu larabawa akan shi ba kafin ya zo dan Allah wanne yafi eh ai baffin shi Abbas Najashi ya tambaye shi yace zo ka ba mu labari kai suwaye yace mu da kake ganin mu mutane ne da masu karfin mu suke danne kananan mu muna cin muhe muna danne junan mu mu kashe junan mu mu ci riba mai ƙarfi ya danne mai ƙarfi mu takura marayu mu takura mata mu yanke zumunta a yi kaza ya dinga jero munanan ayyukansa haka yin lursafawa na jashi ya tafi Allah ya turo da wannan mutumin ɗan cikinmu mun san shi mun san iyayen shi mun san dangin shi ya ce mana Allah ya turo shi ya umarce mu da gaskiya babu ƙarya amana ba cin amana adalci ba zalunci sada zumunta da kaza ya faɗi alkhairar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muka auna muka ga ai yafi bayan mu daidai sai muka tarba waɗannan ya suka zo suka ce mana dole sai mun raba mu da abin da muka gani na wannan alkhairu shine manzon Allah ya ce mu taho wajenka ba za a zalunce mu ba sai ya ce to in dai haka ne to kun tsira waɗanda aka tura suka yi faransa suka ce yau ai da ka karɓe su addinin naka ba hi suke ba kuma ba namu suke ba kuma suna zagin ma annabi isa ya ce karanta mai kuke faɗi a kan annabi isa alaihi salam sai ce wadkur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fa taqadar min dunhum hijaban fa arsalna ilaiha ruhana فتمثل لها بشرا طويلا قالت اني اعوذ برحمن منك ان كنت تقيا har zuwa gurin da Allah madaukakin sarki ya bada labari ta koma wajen banu Isra'ila Yahudawa na wannan lokacin suka ce masa ya ukta Haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kana abuki bagiya fa asharat ilay qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati fa dutu hayya wa barran bi walidati yana karewa sun koyar da kai ce na rantse da Allah abinda annabi Musa ya zo da shi da annabi Isa da wanda ka karanta ya ce wallahi haske ɗaya zo da shi ya ce ku shiga ƙasata ba uban da ya isa ya taɓa ku kuna na a matsayin ku na amintattu so ka duke nan fa waɗannan tun a zamanin sun ga waccan sun ga wannan suka ce abinda manzon Allah ya zo da shi ya bu na iyayensu da kakanninsu in Allah ce to kowanne nabi ya gaya mutanensa awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum annabawan sun ayi mutanen sun da an kure su sai su fito da kuma irin hujja ta dan ta'adda sai suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mun kangare to abinda kuka zo da hidin ba za a karba ba sai Allah ya ce fanta qamna minhum sai muka dauke fansafa tun da yanzu abin mun gane tsageranci ne da rashin kunya sai Allah ya fanta kamna minhu mu kuma muka dauki fansa fanzur kaifa kana akibatul mukazzibi Allah ya ce ka duba ya karshen masu karyata alqur'ani yazo ka je ka kalla wa ila adin wa ila samuda eh wa ila madyana Allah yana gaya maka annabawa kaza kaza wanda ya ce maka an turo musu iska wanda ya ce an turo muku tsawa waɗannan ya ce an daga garin aka kifo da su faja anna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim idaratan min sijil adaga jin ma larabcin kai ka tabbatar Allah akwai bala'i faja anna aliyaha safilaha sama ya dawo kasa ai ko masallacin nan ne Allah ya rufa asiri ban dahi a ce a daga saman sai koma kasa kai ka san rikicin wala bai da dadi to duka garin fa haka mala'ika ya duba shacin garin to dan adam ma yawa duniya ma ba da sana ubangiji yanzu ba a duniya ta gobul fata san ina iyakar gumal take Allah ka san ina iyakar gumal take mala'ika aka tura aka ce ga iyaka shacin garin haka ya shaka iyaka garin kuma ya sa hannu ya dauko shi aka yi kan tafi da garin aka daga sama aka rike hannu aka yi tarro wuta to yanzu Allah a ce ma kana nan dutsen wuta daga sama ya taho ya same ka za ka yi barkana kai ka kusa da dutsen sai da aka yi zafatan sama yadda dutse yana tahowa kawai samun kadai kwan kwan kwan haka kuma sai aka rikito da su daga can sama kuma aka rike garin kuma har yanzu suna cikin azaba suna jiran alkiyama ta tashi wannan ba su ne waɗanda suka karyata manzanni kuma Allah ce na kama su menene yasa saboda ba su karɓi la ilaha illallah ba to kenan idan kana so la ilaha illallah ka tayi aiki gina in manzo zo maka da abu karbi yasa wannan hadisan da ake ta rigima akan su wallahi matsaura inganta zaman lafiyar ka ka karba annabi ya faɗa ka karɓa Allah ya faɗa ka karɓa ya yi daidai da mutanen abin da garin ku suke so walillahi alhamdu bai daidai ba kai abin da Allah madaukakin sarki yake so sai ka zauna lafiya kal shi yasa shi musulunci ba tarayyar mutanen garin ku yake da bukata ba daidai da gaskiya musulunci ke da bukata yasa Allah dan Mas'ud yace fa al jumhur in ka ji malamai suna ce maka jamhurun malamai jamhurun malamai yace abin da ake nufi da jamhur ma wafaqa al haqqa wa in kunta wahdak abin da ya daidai da gaskiya ko da kai ɗaya ne akan gaskiyar kai ɗin jamhuri ne Allah ka samu dace ban ta kauna min hukumar kai fa kana aqibatul mukazzibin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki a suratul yunus ya faɗa da yadda sa maka labarin wadansu manzanni sai ce thumma nunajji rusulana idan azaba da bala'i yazo sai Allah ce muna tsiratar da manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce haka nan mun lizumta wa kanmu kowane lokaci ne masu imani muna tsiratar da su babu wani lokaci da Allah ta umunta da masu imani sai dai yana barin masu imani ya jarraba su yanzu ka zo kace kana da awar imani kowa zai shigo ciki amma akwai ran da ake wariya masu imani kuma Allah da kansa ya faɗa ce baya ɗauka haka rututu kuma ko a gwamnati ne ba ta ɗauka rututu sa nake kwana-kwanan aka yi zai aka je kafin hausa dubunnan mutane suka yi jarabawa yan mota suka samu kudin abinci aka ce kowane ya dawo zon din shi a tantance su aka tantance aka turo aka ce waɗannan an ba su engagement letter ba appointment letter ba engagement aka ce an ba su sauran fa ba su shigo ciki ba to idan gwamnati ba za ta ɗauki malamin makaranta ba sai ta bi waɗannan processes ɗin don ta tantance waɗanda suke so kuma Allah kawai kwahe ku haka yace ku higa aljanna sai ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib ita ai bai dace ba Allah ya bar masu imani kawai su ce imani kawai a bas haba bai daidai ba wallahi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib har sai ya tantance suwaye gurbatattu suwaye tsarkakakku lafiyayyun imani ya ce Allah ya tantance ya sa wani lokacin za a ga an bar masu imani an nika an murza an sha wahala an yi gudun an yi bala'i sai wata ta ka an abu na kuma ya kamata fa a haƙura wuta ta yi wuta to duk wanda ya ji wuta ta yi wuta ya tada baya to waɗannan suna da Allah yake tacewa waɗanda suka yi haƙuri suka tabbata to su ɗin su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ke bukata yasa to duk inda kaga ana bala'i wallahi Allah na samar su waye masu imani na gaskiya ne kazalika haqqan alaina nunzil mu'min Allah yace haƙi ne to wallahi mun tsarata da masu imani Allah yana iya barin wasu masu imanin su mutu a cikin bala'i da tashin hankali saboda su kuma su samu wucewa zuwa gidan aljanna automatic wucewa wani yayi gwagwarmayar ya sha wahala saurayi ne an yi ba ta kahi bai maru komai ba kuma ya ci gaba da kwanciya a kabari sai Allah ya ga cewa wannan din ya masa tsawo sai a ɗauki shahada sai a bashi sai ci gaba da rayuwa a cikin kabari yana taɓa duniya yana taɓa lahira za ta haka wannan lazina kutilu fi sabilillahi amwata Allah madaukakin sarki ka muna arziki da shahada Allah madaukakin sarki ka sa mu samu aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ya sake bada labari wa Allah ya kafa hujja da ita innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah tastakbiru a cikin suratul safa yace su idan an ce musu Allah kadai girman kai su wallahi ka duba da kyau wani fa in gaba ka sake masa Allah madaukakin sarki ya faɗa eh ga nan da nan fuskar ta fara canja ne za ka cewa Allah shi ba kalmar da mutane suka tsirena kuma irin ka ji tsoron Allah da ka ta mutum ka ji tsoron Allah ka ce ni za ka gaya haka to me za ka maka wani in ba cewa maka ji tsoron Allah me za a ce maka amma da ya kamata ka ji tsoron Allah sai ko sai ga mutun ransa ya baci innahum idza qila lahum la ilaha illa Allah tastakbiru in an ce musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai tastakbiru sai ga sun yi girman kai wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu ne za mu bar allolin mu saboda wannan mawakin da muke mashi kallon mahaukaci haka suke faɗi yasa da yawa za ga mutumin da ya rungumi addini yake da gaskiya sai ake masa kallon kamar bai mawaye ba ya kowa yana hutawa sai kana fafutuka wani ya samu kuɗi ya sai kaza ana samu kuɗi ya kai kaza kai ka samu kuɗi kana siyan littafi ka ce ka ɗike ɗi da littattafai ana mutane suna da hankali ko mutane suna bacci kana karatu mutane suna hutawa suna kallon labarai ana kallon kere-kere da fasaha kai kullum kana ƙara Allah ƙara rasul kana cewa da izi mazu'i ya ake maka kallon anya ne yana da hankali ka bar gemu ka tsallake riga ka yi kaza ka yi kaza ba za ka ci haram ba ba za ka yi kaza ba ake ta mamaki to wani wai yake jin daɗin duniya yanzu ne yake jin daɗin duniya kuma wallahi ya fi ka jin daɗin ta ne ban taɓa ganin ranar da mai sabo ji daɗin duniya ba in ko ji daɗi ku gaya mana ko duk ba mai sabo ana wato ko Allah rufa masa asiri zai so tona ko Allah wanda kake sarki ya samu dace to ba inda sako yake da dadi da ka yi ce a inna la tariku alihatina li sha'irun majnun yanzu zamu bar allolin mu da tsarin mu da dokokin mu da abin da muke kakau saboda wannan idan ka samu mutumin da ya goge a siyasa yayi digiri na farko yayi na biyu yayi na uku ya san tsarin mulki da gudanarwa in ka zo kana karanta masa alibi yake kallon to wai hukama san duniya in an ba ka maya za ka yi da ita aka suke kallo in ya ga malamin islami aka ce masa a bashi cewa malamin game gaya zai da ita to kai ma da ka karanta abin da ka karanta ka rike kuma bar sana wanda ya karanta Allah ma ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wani tsari da aka tahi da shi za a rike gwamnati yasa ka kalli gwamnatocin duniya kowace tsarin abin da yake rike ta daban ne ba tsari da ake rike kasashen duniya ba doce da ake rike America ne na? a menene in kake da akwai za ka rike amerika so nake an gane wa iya zurfin karatun da hine ake rike mulki da shi da wata ƙa'ida ta ake rike amerika in kai digiri a kan me? a kan kome? da wani ake rike najeriya na? secondary ko sai yasa aure ke ta za a sha wahala nan ka zo ka ce ba za ka dauki wa mutum ya karantar a primary da yana da NCE minimum teaching qualification NCE ba za ka dauki ba dan dai teach ka ba shi engagement yana da degree kuma ka ce Najeriya mai secondary rike ta wani irin tuka da walwala ce saboda Allah za ka iya shugaban kasa da secondary za ka iya gwamna da secondary za ka iya chairman da secondary ko fa sakandaren wala hada zuwa wajen mai hoton sarfa a ɗora takarda a rufe suna a yi furfur duk ba gashi na fara kwace zaɓen saboda ita to za a rike najeriya da sakandare a rike jiha da sakandare a rike local government da sakandare kuma ka cewa malaman firamare kuma da nce sai a ƙara musu albayi kuma ka ce ba za a ƙara ba ya kamata a ce a in an rike firamare da nce to ya kamata a ce sakandare da digiri gaba da sakandare da masters local government duk ba a karkashin da muke ba to a ce mai phd ne ko professor ne in an gara gaba ce to hi professor uku ne ya yi a nan bangaren ya haka ya kamata a ce kenan ana kara maka nauyi ana kara maka wanda ke nuna maka cewa kenan mulki ba wani karatu bane yake rike mulki kawai baiwa ce da koyarwa akwai da ake baifansu da baiwar mulki yasa suka ce shi mulki kala biyu ne akwai wanda tun da aka haife dan baiwa ne kawai kana ce masa mulki kawai zai iya yasa aka ce idan yara suka zo suka kasa wasa ka kalle su zaka ga akwai wanda kawai leader ne by nature kana kallon zaka yana ce masa kai tsayana kai yana kai ka kuma haka za a yi ba za a tsallaka ba so irin waɗannan yan baiwa ne wani kuma ya ce masa kai ne kwatera ce a banna su ana ta mu kai muka zaɓa ana tura shi da kyar suna ce masa ika zaɓi ba biyayya sannan za a ga a hankali a hankali zai goge yasa to in ka je kuma wannan tsarin da ka gani a Najeriya in ka je wata kasar ba shi bane ba in ka je wata kasar ba shi bane duk yadda ake rike kasashen duniya da jihohi tsarin daban-daban ne yasa shi mulki bai wuce baiwa ba bai wuce komai ba da haka abin da yafi shine lalle ka rike Allahnka kai amfani da abin da ubangiji ya gaya maka kuma duk wanda yake rike Allah ba wani wanda zaka ba shi ba zai iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake kallo ya tura gwamnonin shi ne yana kallon iya fahimtarka da addini da ƙarfinka wajen tsaya wajen zarta adalci ba ka jin ‘yan uwantaka ba ka jin dangi ba za ka fifita ‘yan uwanka akan gaskiya ba manzo Allah ce je ka za ka iya in wani ya zo kan da hira da rauni da tausayi sai manzo Allah ce ba za ka iya ba shi ne ka'idar ko ba tsagwaron imani ake kallo ba domin da muke da problem a Najeriya tsagwaron imani muke kallo idan aga mutum ustazu da tsoron Allah yana sallah cikin dare ya ce kai da shugaba ko bai san da ba da shugabancin ba su yi abubuwan guda biyu ne himin Allah yana kallon dukkanin bangarorin guda biyu yana kallon duniyar yana kallon lahira yasa wani lokacin sai an duba wanda dan iya iya hege kuma iya Allah ya ce haɗiye sai an haɗa duka waɗannan guda biyu wani lokacin ake iya zama lafiya kallo in ka samu ɗan duniya gaba ɗaya duniya zai kai ku in ka samu lahira gaba ɗaya sai a yi ta caje ki sai a kawo maka takarda ma tuta mutu ya sa 8 in ya zo ya gudu ci a fruit kuma ga takardar ta gabansa ta tsallake bai san me ake ciki akwai ba to yasa wani lokaci in aka baka sai ka tadda waɗanda suke kuma su ne abokan shawararka shi ne aka ba wa shugabanni dama su yi advisor da assistant duk abin da ya wuce iyakarsu da wayansu waɗannan su taya su su tantance musu amma dai kololuwa abin da nake so mu faɗa babban abin da zaka fita da shi ka ci riba shine qala Allahu qala Rasul duk wanda ya rike Allah ba wani abu da zaka ba ya gagare shi duk wanda ya rike karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da zaka bahi ya gagare shi su kuma arna su ne aka ce musu Allah sai ta ga wannan abun ba zai yi ba har yanzu in ka tambaye yan boko kace za a yi rike Najeriya da addini za ta ga ba haka bane ba ni kuma na rantse da Allah wallahi idan addini za a bahi dama sati daya wallahi matsalolin Najeriya ya kai yaro wallahi sati daya ta a bawa addini dama duk abin da addini ya faɗa hi za a yi wala wani halin da muke ciki wala ba hi za mu gani ba wallahi ba sai zamu gani ba ai ba arziki bane Allah bai bamu ba ba kokolwa bace Allah bai bamu ba ba dabara bace Allah bai bamu ba kai abin da yake addafa a cikin gidajen mu ya fi yunwar da muke yi fa duk wannan bala'in da muke fa ko lokacin da ake covid 19 fa gwamnatoci fa suna da abinci a aji har sai da mutane suka ji bala'i suka ji bala'i dukan yayi dukan sun ji kebura suka fara baballa kantuna da su suna ɗaukar abin da za a ɗauka a zamanin musulunci akwai irin wannan sito din kuma sahabbai ake bawa gadin shi bayan aka ba mu labarin shedan da Abu Hurairah saboda ana so a ce war Abu Hurairah barawo ne sito kifa ne barawo shedan ya zo da daddare ya sata ba abin da zai da hatsin kawai in ya zo ya dauka ya tafi teku ya zubar an ba shi bahu 100 an zo an ga bahu 99 to Abu Hurairah kai da zargin hadisi ina bahu daya shi kuma ka san ba wanda ake so a kama irin ustazu da laifi abu hurairar da aka ba shi sto kifa ya ce to babbaci har sai an kwashe wannan hakan da aka yi dan ya lababo ya higa ya sungumu ba huji kuma ya higo ya rinsa shi a hannu kuma sifar mutum ya higo ya ce aji kuma na kama ka ya ce to dan Allah ka saka ni amma zan baka wani sirru ya sake shi ya ba shi wani sirrin yana ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai ya kuke da babanka kaje kaji kaji kaji ga abin da ya faru to to kai a hankali da shi makareci ne amma dai gaskiya ya gaya maka shi wanda duk in ba jira da aka Abu Hurairah bai ba san mai dan ya hado ba to yasa wani lokacin dan kana ustazu an baka amana kar ka dauka 100 bisa 100 banci zakai wallahi kai gadin wannan amanar da yanzu ya dan ya fita da wannan bahun daya ka samu wani gona mai zafi kamar wannan mai bi office office din ya kirga ya ga 99 sai ya za kuma ga ka ustaz ya karanta wallahi kaga aka dauko shi ustaz da komai da komai wallahi an bashi ba hu dari dare daya an rasa guda daya in an taba ki sai qala Allah qala Allah don aka baka amana yana da bukatar ka tsayu akan wannan amana din Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye da haka manzo Allah sallallahu ya ba su nauyi kuma sun rike wannan nauyi kuma sun nemi taimako na wajen ubangijin su mun dai bar tafsirin da muke annahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun waɗanda suke ganin tsarin Allah ba zai iya yi ba waɗanda su ne suke da girman kai wanda suka fahimci Allah suka fahimci manzan Allah suka san daɗin gwamnatin musulunci wallahi su ne suka san cewa musulunci na iya gyara rayuwa kuma kuma zai yi daidai a tsarin rayuwa an yi zamanin fada a lokacin Umar dan Abdul Aziz zakka ake tarawa ba wanda zai karɓi zakka wani zan an kace ga zakkar ka duk masallacin nan kowa ya karɓa wallahi ni ba sai da yanzu kunya amma kowa wallahi sai ya karbe ta musamman a ce babba ya fita a ce zakata bana miliyan 40 ce aka rabu kallaya ta ka faɗo a cikin miskinai ko fakirai wata kida duba aji uku sai a zan faɗo a cikin miskinai a cikin fakirai a cikin amilina alaiha a cikin walgarimina wata kida ta makwafi sabilillahi ko malamin islamiya ne haɗe ko ko za su yi masallaci ko da kaza sai ya faɗo wajen aji biyar ya ga wajen mu dai 40 ɗin shi kaɗai ya raunata ta ta tahi da goma kuma ba duka bane sun tahi da goma za su yi aikin goma din to to amma alamanin umar dan abdulaziz sai da aka yi lokacin da an fidda zakar ba wanda zai karbe ta saboda tsabar aminci da ake da akwai da kura ta gane wannan akuyar ta mutunci kuma sayan ta yi kiwon ta yi bai kamata a ci ba in ta shigo gari kawai hutawa za ta yi ta sha inuwa in za ta ci dawa za ta tafi a dabbobin dawa za ta kama amma wallahi a gari ba za ta ci ba saboda duk inda adalci yake da bukata wallahi sai da adalcin ya wadata an ce tsohuwa ce ta fara gani umar dan abdul aziz ya rasu an yi sallar asubahi ta fito kawai ta ga kura ta yi wani ihu ta dakawa akuya tsalle ta ce na rantsa da allah umar dan abdul aziz ya rasu hantsi yana daga aka samu labarin umar dan abdul aziz ya rasu amma lokacin da yake mulki saboda adalci ba wanda yake taɓa amma yanzu saboda Allah mu duba ko bayan garin nan duk wanda yake huka da zai gaya maka labari an tuffille ta tana tsaye an tuffille ta tana tsaye saboda fulani da suke bayan gari duk kun sai gonakansu babu su a firamare babu su a aikin gwamnati babu su a kwadago babu su a sana kuma yana da kunguri ya zai gonar da kakan sai bar musu su su 30 kun je kun sai ya za a yi yana da buƙatar a sake kallon tsarin sai an masa wani tsari wallahi da za a nemo kuta a cikinsa musulunci ne kaɗai yake wannan ai musulunci ya tattara zakka wallahi ya san inda zai kai waɗannan mutanen da suke sata zakkar kaɗai wallahi aka yi wani lissafin ta isa sa zaunar da su lafiya kai mutum ya ce maka ya kama mutum ɗan uwan shi ya karɓi fansar naira miliyan hamsin amma an ka kalli rigar jikinsa wallahi ba za ka saye ta ba naira dubu idan ya aji wani kyauta wala aka baka ka wanke wala ba za ka sata ba amma na karɓar fansan naira miliyan hamsin ya ake da ita ina aka kai miliyan hamsin da wannan nuna cewa muna da buƙatar mu samu musulunci ya gyara rayuwar mu wallahi shugabanninmu da muke da akwai azzalumai ne abin da suke ɗauka ya fi ƙarfin su wallahi dan hakarkarin da zaka yada ka kwanta bai buƙatar ka ɗauki naira miliyan ɗari ko miliyan ɗari da ashirin ka je kano ka sai gida kai da kake shugabanci a gwaron misali me kai ka falato ka je ka sai gida me za ka da shi na gwaram ya tafi falato na jigawa ya tafi kano na kano ya tafi abuja saboda allah akwai gidadanci ko babu gidadanci a inda kake shugabanci kamata a ce gidanka a nan yake amma da ka ba mutum dama haiki na tafi abuja gida kaduna gida kano gida wai inda yake mulki su ɗan kawai ne ba ma za a sai gida ba a gurin wai bai tsada kaga kenan inda za a gyara wannan iya gidan kake da bukata sai iya gidan sauran awa talakawa aiki da shi walatin da muka taso ake ruwa ruwa ruwa ruwa har yanzu ke ba miki unguwannin da ruwa yake zuwa da yanzu bai zuwa ran ni ina ruwa layi na hau kan beni an kunna shawa na yi wanka ina yaro yanzu mutum nawa ne a kan beni suke kunna shawa su yi wanka an kahe miliyan har furusat an yi a gwamnati furusat an yi ta za ta magance matsalar ruwan gwamnati an yi declaring state of emergency a kan ruwa amma har yanzu mutane da barika suke sayan ruwa ruwa bai shiga gidajen so dan Allah za mu ci gaba kuma kuɗaɗen da ake ɗaukan ake warewar inda bar su ake wallahi da ba wannan matsala ake yi ba to shi yasa musulunci daɗi gare shi mu daina rena musulunci idan an ce mana la ilaha illallah fal nastaslim in an ce musulunci bai mai kauya wallahi musulunci yana da gyaran matsalolin mu inda za mu yi aurataya irin ta musulunci mu yi suna irin na musulunci mu yi rayuwa irin ta musulunci mu yi mutuwa irin ta musulunci wallahi bai da bukatar misata kuma wallahi ba za mu sha wannan wahalar da muke shan ta wallahi ba za mu yi ga wannan kaskancin da muke gani ba har da ba cikin Najeriya ne fa wani ka sai shugaban yan sanda ba da shugaban sojoji da shugaban jami'an tsaro ne ya ajiye motarsa a Kano ya hau jirgi ya tafi Abuja ba zai iya bin wannan hanyar ba kuma kai talaka a ce maka kabi an ajiye tsaro yan sanda ne suna kaɓar naira hamsin hamsin ko naira ɗari ɗari su za su tsare hanya ƙarfe shida kowa ya ɓata in dare tun daga ƙarfe bakwai har ƙarfe biyar na asuba maza ne suke aiki akan hanya duk mata sun koma gida to inda musulunci ne wallahi shugaban musulmin shine zai fara shiga gaba sai an ga inda wannan matsalar za ta kare mu'assasin yana zaune fa kowace mace ta ce wa mu'tasima kawai ƙara jikai ta ce mu'tasim ta yi kururuwa ta ce na rantse da Allah ko zan ta da doki tun daga garin dimashka har a ji inda ta yi kururuwa ce wallahi sai an amsa mata kururuwar yanzu dan Allah mutanen zamfara mutum nawa ne yake ihu ba wanda yake sauraron shi kaga an fito mata akan titi suna maganar gida kaza an kashe kaza an kashe kaza an kashe kaza shiru inda musulunci ake yin wannan wallahi ba za a yi wannan shirin ba mun yadda duk jinin mu sai ya dige har sai an samu zaman lafiya kan yasa hidin da musulunci wallahi dubbar na inda ta ganta ba da take zama lafiya kan ba inda yake maganin matsala ba inda yake maganin rikici sai musulunci dan haka ni ina faɗa wallahi duk halin da muke ciki la ilaha illallah muka jahilta Allah muka jahilta musulunci muka jahilta zai zira muke shan wahala idan mun dawo musulunci mun dawo zuwa ga addini wallahi waɗannan matsalolin namu tarihi kawai mu malik tun daɗe in baki ne ma yayi ya ce wallahi ƙarhe ba za ku ji daɗi ba sai kun dawo abin da 'yan farko suka yi shi ne riko da la ilaha illallah arna ne idan an ce musulunci suke girman kai inna hum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna aina la tariku alihatina li sha'irin majnun mu mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yazo da shi babu wani abu na tabi da ya taba sabon sha kuma duk abin da ana suka faɗa sai da Allah ya wanke shi kuma duniya ta gamsu ba a taba jagora da ya san mulki ya tsara mulki yayi adalci ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a gwamnatin sa aka samu jinsiyar daban-daban yan ƙasa daban-daban daban-daban a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu addinai daban-daban aka samu kristoci aka samu yahudawa aka samu musulmi aka samu marasa addini kuma duka a cikin gari guda ɗaya fa aka samu farare aka samu baƙaƙe kuma duka manzon Allah ya dunkule sai zauna lafiya kalau ba yana rikicin kowace ƙasa ba in ka bana jira ce maka rikicin addini rikicin ƙabilanci rikicin yan garanci to duka sun hada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daga Italiya ya zo shi wannan daga Habasha ya zo wannan dan Madina ne wannan dan Makka ne wannan daga Iran ya zo duk ba su hada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hin garancin ba duka suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kabilanci ba ne wannan aus ne wannan khazrat ne wannan bakuraishe ne wannan kaza ne duk suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kace bambancin addini za su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dai ya bangaje matsala kuma dam suna zaune a guri ta yasa wallahi musulunci shine maganin matsalolin mu la ilaha illallah kawai abin da take da bukata a gurin mu mu fahimce ta mu gane ta mu dabbaka ta mu zauna lafiya kalau Allah madaukakin sarki ba mu ikon dacewa mu aiki da ita yadda ya kamata daga wani ina ga mun kare daga cikin sharuɗan la ilaha illallah rana ta sai mu sake koma cikin littafin insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin akwai yau mun dan ja da yawa sosai Allah ya mana uzuri ya fi mana